من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم بالسادواء والمسافية من البركة يوم من السافيات تتلاتة شائع وتر رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina alif dari hudu da arba'in da shida daidai da sha ɗaya ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen hoda saminaka a inda muke ci gaba da gabatar da tarjama ma'anonin alqur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul ma'ida Allah muke roƙo ya fahimtar da mu ayoyin wannan sura ya ba mu fahimta ya ba mu ikon yin aiki da abin da muke saurara a jiya mun tsaya a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا يوم إن شاء الله تعالى زام شقب لوزن ولن آية مقارة فسرتها لجلسي شقاب آلين إن شاء الله تعالى تفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين الله سبحانه وتعالى bayan ya bayyana mana abin da zai faru a ranar alkiya yau ya jima Allah rusula ranar da Allah zai tara manzanni fa ya kulu ma za ujibtum ya tambaye su ya ce wai da me waɗanda aka aika ku zuwa gare su suka amsa musu qalu za su ce la ilma lana ya Allah ba mu da masaniya na abin da ya kasance a bayan mun isar musu da wannan sako innaka anta allamul ghuyub lalle kai ne masanin gaibu kai ne masanin abin da yake abu in qala allah ya isa ibn maryam ka ambata wa mutane labari yayin da allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi isa dan maryam ma'ana zai faɗa masa a ranar alkiyama wannan abin zai faru wannan yana daga cikin labarin gaibi wanda allah ta'ala ya bai wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zai ce da shi ya Isa ya kai Isa dan Maryam uzkur ni'mati alayka ka tuna da ni'imomina da nayi akanka wa ala walidatika da ni'imomin da nayi akan mahaifiyarka waɗannan jijjiyar ni bayani ko in ayyatuka bi ruhil qudus yayin da na karfafe ka da ruhul qudus ruhi mai sarki shine mala'ika jibril tukallimun nasa fil mahdi wa kahla kai wa mutane magana a lokacin da kake tsumman goyo kana jariri wa kahla da lokacin da kake dattijo bayan an dawo da kai karo na biyu an saukar da kai duk za ka yi wa mutane magana Allah ta'ala ya ce wa in allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrat wal injil ka tuna yayin da na sanar da kai hikima da littafin attaura da kuma injila wa in takhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr bi idni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idni ka tuna lokacin da kake mulmula laka ka yi shi kamar tsuntsu sai ka yi busa a cikin wannan lakan da ka siffanta sai ya zama ainihin wato tsuntsu da izini na wadi wa tubri'u al-akmaha wal abrasa bi idni ka tuna yayin da kake warkar da mai fama da matsalin cutar makanta wanda aka haife shi a matsayin makaho kake warkar da shi da wanda ke da cutar albara albara wasu malamai ka ce ba kudurta ba ne wasu ka ce a kudurta ce almuhim cuta ce da ke matukar cutar da fatan mutum wasu malamai suna cewa ma tsaka ce take jan wannan cutar ta albar za ka ga jikin mutum ya lalace ya koma ya yi dabbara dabbara irin yadda ga jikin tsaka yana yi to irin wannan cutar cuta ce mai tsanani har malamai na cewa larabawa babu cutar da suke jin tsoro a duniya kamar cutar albar Allah kai mana kariya da shi shi ya tabbata a hadisi annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم هنا لمن سأل ألا يقبل الجهال اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام يا الله إنا لمن سأل كذلك شتان البرص wannan cuta da ke lalata fatar jikin mutum sannan waljinun Allah ina neman tsarinka daga cutar hauka waljuzan da cutar kuturta mai gaggata 'yan yatsu da gaɓaɓɓun jikin ɗan adam wa sayyi al-asqam da dukkan wasu mummunan cuta wacce za ta cutar da ni to kun ji Allah subhanahu wata'ala yace kana warkar da wanda aka haife shi da makanta al-akma shi shine al-a'ma khilqa wanda aka haife shi da makanta ka san baka taba samu wani likita ya warkar da wannan ba ko yana da wahalar gaske wanda aka haife shi da makanta asali ma al-Imam Bukhari lokacin yana karamin yaro ya taɓa makancewa daga baya sai Allah ya dawo har da garinsa ko ku duba yadda Allah ta'ala ya albarkaci rayuwarsa ya amfani da al'umma da rayuwarsa ya ci gaba da cewa wa tubri'u al-akmaha wal abrasa bi idni yayin da kace warkar da wanda aka haifa a matsayin makahu da wanda ke fama da cutar albara da izini na wa in tukhriji al-mauta da izini ka tuna yayin da kake fitar da mamata da izini na kabari mutum ya riga ya mutu an gama yana kwanciya kabarin sa amma da Isa alayhi salam in yazo ya biji wannan kabari shi kai tashi kawai ga kabari ya tsage mutumin ya dawo rayuwa Allah yake da izini da izinin wa da izini na wa in kafattu bani isra'ila anka ka tuna yayin da na bada na baka kariya daga banu Isra'ila in jitahum bil bayyinat yayin da kan zo musu da hujjoji mabayyani mabayyana fa qala alladhina kafaru minhum sai waɗanda suka yi kafirci a cikin su suka ce in hada illa sihrun mubin wannan ba komai bane fa sai sihiri ne mabayyani kawai a fili Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi jama'a yana karantar da mu abubuwan da zai tambayi annabi isa alaihi salam irin ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya masa to da ni da kai da su da mu kowannen mu duk wata ni'ima da kasa Allah ya maka Allah ya tambaye ka a ranar kiyama thumma la tus'alunna yawma idin 'anil na'im sannan a wannan ranar za a tambaye ka za a tambayi kowa game da wannan sai da Allah ya rantsuwa la tus'alunna wallahi tabbas sai an tambaye ku game da wannan hadisin imam abu dawuda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin abin da za a tambaye ka Allah zai ce da kai alam nasihha jismak shin ba mu baka lafiya a jikinka ba alam nusqika ma'an baridan shin ba mu shayar da kai ruwan sanyi ba da aka baka lafiya aka baka ruwan sanyi ka ci naman kaza ka ci ka sha madara ka ji daɗi me kai da wannan ni'imar da Allah ta'ala yi maka Allah ka san iya amsawa to Allah ta'ala sai ce wa in kafattu bani isra'ila anka ka tuna lokacin da na baka kariya daga cutarwar bani isra'ila su yahudawa sun yi imani da annabi Isa domin sun cewa ma suke yi ɗan karuwa haka suke annabi Isa shi ne ke ibn Taba haka suke ce mishi ina fata an gani sun yi imani da shi kuma Allah ya aika shi zuwa ga zuwa ne bani Isra'il ka karanta sautin na a suratu Ali Imran Allah ya ce zai aika shi wa rasulan ila bani Isra'ila أني قد جئتكم بالبينات كما يزمت منزوني زوا بني إسرائيل يجايا متشيواني إن نازم كده هجوجي لقول الله bayan wannan wurin Allah ya ƙara bayyana wa ya bani Isra'ila wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين أجراء الإمام الكسائي هذا ساحر مبين الله يشي كبير الأمة لا باري عند النبي عيسى عليه السلام يتوب بنو إسرائيل يكو بنو إسرائيل ni manzon Allah ne zuwa gare ku ina mai gaskata abin da ya gabata gare ni da littafin attaura sannan ni din nan ne muku bishara da wani manzo da zai zo a bayana sunansa ma ahmadu amma Allah ya ce falamma ja'ahum bil bayyinat yayin da annabi Isa ya zo musu da hujjoji ƙwarara qalu hadha sahirun mubin suka ce kai wannan matsafi ne mabayyani kaga taurin kabaru Isra'ila su matsalar bari Isra'ila jama'a su cutarwarsu kafircinsu asali na kangara ne ba wai na rashin fahimta ba ne sun san gaskiyar kawai bi ne ba za su yi ba mun ji mun ƙi sami'na wa asaina Allah ka tsaye mana imanin to bari Isra'il sun yi taro sun haɗa kai cewa za su kashe annabi Isa alaihi salam yana tare da hawariyawansa a ina a cikin wani gida an zo an zagaye gidan za ka shi annabi isa alaihi salam shi annabi isa ya yi allah ya masa wahayi cewa ya nemi ɗaya daga cikin almajiransa wane ne zai sadaukar da ransa allah ya samar irin kamannin annabi isa shi kuma allah ya ɗauke shi na ka tsaya ana ta ba ba waye zai yadda waye ba zai yadda ba a nan dai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa ɗaya daga cikin su sifan annabi isa shi ma da sai kamar annabi isan ba ka san kamar yanzu tunda ba madubi kake kallo ba mun gane wannan sai Allah ta'ala ya ɗauki annabi isa ta windo akwai wani windo a gidan irin windon da magabata da suke yi ba windo bane wanda ake yi za ka ga an buɗe windo ko ana ganin komai windo ne wanda za a yi shi amma ana aje fitila ne a wannan wurin kamar fitila a kibarbal saboda kar ta mutu tana haka ɗaki to ta wannan wurin Allah ya ɗauki annabi Isa alaihi salam ya turo mala'iku suka ɗauke shi zuwa ina zuwa sama a wannan lokacin ne suna shigowa gidan an fasa kofa an shigo sai aka ga wannan mutumi da kamannin annabi isa aka ce yawwa ga shi ba ni ba ne ai shi an riga an ɗauke shi ya yi sama aka ce ina ai mu shi muka gani shi kenan da ba Allah ya haɗa ka kama dukansa suka je suka gicciye shi amma daga baya su kansu suka duba kafarsa sai aka tadda kafar shi ba irin ta annabi isa ba ce kafar shi ba ta annabi isa ba ne Allah ne ya kamanta musu da kamannin wani min wannan bayanin a suratul nisa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wa inna alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bidhalika min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما Allah Allah ne ya ɗauke shi zuwa ina zuwa sama sun riga sun gama ɗanawa za su kashe shi to a wannan ranar da aka ɗauke shi aka gicciye shi shi ne su kuma suka da shi ranar ne ranar esta shi wannan yuhun ya tashi ya tashi ko in ga wannan shirme ne kawai to ya tashi ne to in ba kasan basira irin na kirista ba ta ya za a yi a ce wani Allah ne kuma shi Allah a kama shi a kashe shi to waye ne shi gaba da biye duniyar in kuma ka ce dan Allah ne ta ya za a yi Allah Allah ya haifi ɗa kuma ya kyale ɗan iska su kama ɗan su kashe haka kawai Allah ya kyale kuma a kashe ɗan ba wani abu da ya biyo baya sai ka ba zai yi ba don haka shi annabin Allah ne duka ayoyi da cikin Bible babu inda annabi Isa ce ni Allah ne ko ni dan Allah ne ce wuce ce ni manzon Allah ne jama'a mun gane wannan saboda ka annabi Isa wane ne manzon Allah ne ba baba ne ba dan Allah ba Allah bane ba dan Allah bane ba ɗayan Allah uku bane wala taqulu thalatha intahu khayran lakum kada ku ce Allah ɗayan uku ne ku hannu da barin wannan shine alkhairi a gare ku innama Allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila don haka a lokacin da suka nemi kashe shi sai Allah ta'ala ya ɗauke shi zuwa ina zuwa sama kuma tabbas saboda waɗannan hujjoji da ya zo musu ne hatta yahudawa da suka yin imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mafi yawansu banu nazir banu qainuqa banu quraiza anguwannin yahudawa da ke jikin garin madina sun yi imani ne saboda ne saboda kabilanci su suna ganin don menene Allah zai aiko balarabe balarabe wanda bai san komai ba bai iya karatu ba bai iya rubutu ba Allah ya aiko shi dama sun tattaro sun zauna a nan saboda sun san a wannan garin manzon zai zauna amma ba su san cewa a makka za a haife shi hijira ne zuwa ina ba zuwa garin madina ba kuma qur'ani ya gaya mana abin nan injila ta gaya mana also a new testament kenan sannan a new testament akwai wannan bayani cewa za a haife shi a wani gari ne zuwa zai rayu a wani gari ne dabilai sai suka tattaro suka dawo suka zauna fatan su an an tashi aiko wannan manzon a aiko shi daga cikin su amma da ba a haife shi a cikin Yahudawan ba sai suka ce a'a mu ba za mu imani ba ya za a yi aiko wanda yake ummi bai san komai ba ba karatu ba rubutu su san gaskiya ne Allah ta falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih yayin da abin da suka zo da shi aka zo musu da abin da suka sani sun san wannan manzon irin yadda in ga ɗanka za ka shi ka wani ai ɗana ne ko muryan ka je a cikin mutane dubu za ka gane wani ɗanka ne ko kai makafu ne ko kuwa Allah ya sun sani amma su yin imani Allah ka tsare mana imanin Allah ta'ala ya ci gaba da cewa suka ce wannan ainihin wato sihiri ne wanda yake mabayyani أو تكرا أما قالوا هذا ساحر مبين wannan masihirci ne matsafi ne ko mabayyani kaga a waɗannan ayoyi Allah ta'ala ya yi mana wannan bayanai na ainihin wato girma da Allah ya bai wa manzannin Allah Allah madaukakin sarki ya ƙara masa aminci sannan waɗannan ayoyin jama'a sun nuna mana cewa tun da har za a tambayi annabawa da manzanni amsar da aka ba su a duniya to ka sani kai ma da aka aiko maka za a tambaye ka haka ne wanda zai muni bayanin waɗannan game da ayoyin da suka zo a suratu al-qasas bayan wannan jama'a Allah ta'ala a ranar alkiyama zai tabbatar da ya tambayi kowane ɗan adam irin ni'imar da Allah ya masa daga ciki manzo Allah yake cewa kafar mutum ba za ta gushe daga inda ya tashi a kabarinsa ba ranar da za a tashi mutane kafa ba zai tashi daga wannan wuri ya nufi alkiyama ba sai an bar tambayoyi guda hudu ka shirya waye shirya mun shirya amsawa ai ko baka shirya ba za ka amsa amma dai shirya wadda za ka yi shi ne ka bi Allah a duniya ka kuma tabbatar ka yi aiki da ta hanyar da ya dace za a tambaye ka an hayatihi fi ma afna rayuwar da Allah ya ba ka sauta hanyar tsara da ita wa an shababihi fi ma abla ƙuruciyar da Allah ya baka ya baki ta wata hanya ka tsara da ita wa an ya'imihi ma za amila bihi ilimin da ka koya wani aiki kai da shi wa an malihi dukiyarka da ka samu ai na kasabahu wa fima anfaqa ta ina ka samu kuma yaya kai ka kashe kowa sai an masa wannan tambayoyi guda huɗu tun daga nan in ka amsa su lafiya lafiya shi ke ka dace tun daga nan in ka faɗi to ka san akwai matsala ko Allah ka samu kyakkyawan ƙarshe sannan waɗannan ayoyi jama'a sun nuna mana falalar annabiwa annabi isa alaihi salam da irin ni'imomin da Allah ta'ala ya yi masa da sauransu Allah ya ci gaba da cewa inna wahaytu وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين الله تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين كل كتنا لوكسن يلي وحي زوا بحواريا an aminu bi wa bi rasuli cewa ku yi imani da ni kuma ku yi imani da manzona qalu suka ce amanna mun yi imani washhad bi annana muslimun ko mu dinnan mun shaida cewa lallai mu musulmai ne masu miƙa wuya ne zuwa gare ka Allah ta'ala ya ci gaba da cewa وإذ إذ قال الحواريون يا عند لوكس الحواري واسطة شيء يا عيسى بن مريم يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك شن أبنجدك ينا إياوا أن ينزل علينا مائدة من السماء يتوكر من دون كبشين أبنشي لك سما قال النبي عيسى يسوع اتقوا الله كتيا يدوكوشن الله in kuntum mu'minin in yi kun kasance ko mu'mine ne Allah ta'ala ya ce ya yi wahayi zuwa gaba hawariyawa su ai hawariyawa su ne nan sahabban annabi Isa alaihi salam wanda yake a turin take sun su ne disciples ko su ne almajiran annabi Isa waɗanda suka yi imani da shi Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu كونوا أنصار الله يا قوة المسكين إيماني ku zamto mataimaka ga addinin Allah kama qala Isa ibn Maryama lil hawariyina kamar yadda annabi Isa yace wa hawariyawa man ansari ila Allah wane ne zai taimake ni zuwa ga addinin Allah in yi wa addinin Allah aiki qalu sai suka ce mene nahnu ansarullah mu ne mataimaka addinin Allah فآمنت طائفة من بني إسرائيل سيون بنغري لبنو إسرائيل وسكي إيماني وكفر الطائفة ولبنغري كسك فجأة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم سيمك تيمكي وأن سكي إيماني أكمل ينسو فأصبحوا ظاهرين سيزك وارجري سوني ما سورين جاي سوني ما سورين نكرة أكم وأن سكي إيماني to su hawariyawa su ne nan waɗanda suka yi imani annabi isa kaji to wani irin wahayi Allah ya miki malamin tafsiri suka ce kamar yadda al-imam as-si'i yake cewa fa an batuni imata in yassartu laka atba'an wa a'wanan yayin da muka hore maka mabiya kuma mataimaka fa auhaytu ila al-hawariyina ay alhamtuhum sai ne wahayi zuwa ga hawariyawa ma'ana wahayi ne na ilhama ba wahayi ne wanda za a sauka da mala'ika ba kowanne muna ana masa ilhama wata rana kana zaune wani abu ya kulle ma kai sai ka ji kamar ana ce maka ai ga yadda za ka yi in kai kaza kai kaza kai kaza ga natija da za ka samu wani abin zai iya faruwa ma a gida baka sa abin da ya faru ba amma sai ka ji Allah bi da aka yi abu kaza ya faru a gida ina ganin akwai matsala iri kaza ga hanyar da zaka bi wajen warware wannan abu wannan wahayi da ilhama Allah yana yin wannan da salihan bayi irin shi ne wahayin da Allah ya mahaifar wani annabi Musa alaihi salam in auhayna ila ummika ma yuha wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين قال وانا وحي نميني na ilhama ba wahayi bane wanda Allah ke aikowa zuwa gaba zuwa da ainihin wato a manzanni haka nan Allah ya wana na Maryam irin wannan wahayi ita ba mahaifiyar wane annabi Isa an gane wannan ko to wannan yana daga cikin abin da Allah ta'ala yake wa salihan bayi wahayi ne na ilhama Allah sai ce wa auza'tu qulubahum al-imana bi wa bi rasuli sai na sanya musu yin imani da ni da kuma manzona au auhaytu ilaihim ala lisanik ko kuma wahayi ne in ji Allah na yi musu amma a bisa harshenka kai ka gaya musu cewa Allah fa ya ce min ku yi imani ku zama mabiyana amartuhum bil wahyi alladhi ja'aka min indillah ma'ana na umarce su da cewa su yi imani ta hanyar wahayin da Allah ya aiko maka daga wurin Allah fa ajabu laka wa qalu sai suka amsa maka suka bika wa qalu amanna billah suka ce mun yi imani da Allah washhad bi anna bi annana muslimun suka ce lalle tabbas mu masu bika wuya ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala don kaga sun hada tsakanin imani musulunci na zahiri ni kauya na zahiri da kuma jayuwa ta hanyar aikata kyawawan ayyuka da imanin da ke cikin zukatansu wanda yake fitar da wanda ya yi shi daga munafurci da kuma rauni irin da imani to haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya mutu wannan to Allah ta'ala sai ya ci gaba da cewa a menene wa in qala hawariyuna ko sannan yayin da su hawariyawa har ila yau suka ce ya isa bin maryam ya kai isa dan maryam hal yastati'u rabbuka shin ubangijinka yana iyawa an yulazzila alaina ma'idatan min as-sama ya saukar mana da wani kabacin abinci daga sama al-ma'ida suka ce shine abincin da za a saukar da shi akan wani teburi shin ubangiji ka zai saukar da wannan kabakin abinci a saman wani teburi wanda kowa zai ci ya sha daga wannan abincin qala annabi Isa yake cewa ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah in kuntum mu'minina in dai kun kasance ku mu'minai ne to sai malamai suke cewa cewa ubangijinka zai iya ba sun yi wannan saboda ta ba ba bane kamar yadda Abu Mas'ud al-Bagawi ya kawo a cikin tafsirinsa yake cewa abinda ake nufi a nan kamar kana tare da abokinka ne ka ce za ka tashi mu tafi za ka iya tashi mu tafi ko ba za ka tashi ba kaga ba kana nuna ba zai iya tashi ba ne ina fata an gane wannan tunda Allah bayyana mun sun yi imani sun yi mene sun yi imani da aka sai suka ce shin ubangijinka yana iya saukar mana da wani kabakin abincin abinci daga sama qala sai Allah ta'ala yake cewa annabi Isa ya ce ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah in kuntum mu'minina in je kun kasance masu imani qalu qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين
الله تعالى الله تعالى يتقبل الشواء قالوا سيسك شيء نريد أن نأكل منها صوبتي مشدق ولمن تقشن أبنشن لا أتوقع وتقوم إن قلوبنا كما ذكرتم سسامي شككا نسوا wa na'lama kuma dan mu sani cewa an qad sadaqtana cewa abin da ka zo mana da shi gaskiya ne wa nakuna alaiha min shahidin kuma dan mu ma mu zanto masu ba da shaida ga waɗanda za su zo a bayan mu game da wannan abin da suka faɗa kaga cewa nuridu an na'kula minha wannan yana nuna shi suna da buƙatar su ci wannan abinci ba kawai suna yi wa annabi isa tambaya ba ne irin nan ta hannuci kamar yadda yahudawa za su dinga faɗin maganganu iri-iri su ce to inda gaske ne a sauka mana da kaza mana inda gaske ne a yi mana kaza mana ko bayan an yi su kafirci su ƙara kawo wani abin daban ƙasan da yahudi malam matsiyaci ne shi sa duk abin da kaga da yahudi ya yi a duniya yau ba mamaki in yayi tunda Allah ke kuma qasat qulubukum من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة sannan zukatanku suka ƙeƙashe sun zama kamar duwatsu kai sun ma fi duwatsu ƙeƙashewa shi yasa za a kashe mata a kashe ƙananan yara a ribace dukiyoyinsu a kashe kowa a rubu da ƙasa ba sa jin komai saboda sun yi gadon matsiyatan kakanninsu دام شرقي منوني ألا رجعتيني مثل البركة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه هذا ألا سيد يبين مكة باسا هن جونا قبل أي كتبرنا كيف أي كتاب موسكي دون أبندا تنقل في أكتنا أن باسا فآ واني ka aikata banna wo dina su ba su haka idan yake yamu Allah ya ƙara masa tsinuwa Allah mana roƙon Allah Allah ya gurguza su shi da mabiyansu gaba daya to kaga wannan wulakancin da suke yi Allah ya riga ba mu labari zalika bima asaw wa kanu ya'tadun wannan saboda sabawar su yanzu duk abin da ake na protest a duniya a daga tuta a Amurka a daga a Ingila a daga a ina ne a daga ina ne ya yi tasiri ya sa sun fasa abin da suke yi ya sa sun fasa su ko waɗannan wawayen kiristocin suna biye musu asali fi kirista cin uwan bai hude yake ba a ga mutum tsakanin kirista da baya hude a asali amma da yake abin da ake yi ne akwai wani al'adun mushtarak wani makiyin da an yi tarayya a kansa shine musulmi shi banasaren yau yana ƙin musulmi shi ma bayahude yana ƙin wa musulmi to bari mu tarayya mu gama da shi gaba daya shi ne kawai duk dama alkufru millatun wahida kafirci dama addini ne guda daya ba wani bambanci tsakani Allah kuma ya riga yi mana bayani ta ko'ina suka ce ƙwarin nuriyu an na akula minha so muke yi mutu daga gare ta wanda ya nuna suna bukata sannan abu na biyu wata uma inna ƙulubuna domin zukatanmu su samu natsuwa wa na'lama an qad sadaqtana kuma dan mu sani cewa kai din nan ka zo mana da gaskiya ma'ana ai na'lamu sidqa ma ji'ta bihi dan mu ƙara gane gaskiyar abin da ka zo da shi annahu haqqun wa sidq cewa wannan abin gaskiya ne abin da ka zo mana da shi tabbas ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na gaba wa nakuna alaiha min ash-shahidin mu zanto daga cikin masu ba da shaida akan wannan sai ga maslaha ce ga waɗanda za su zo a bayanmu za mu ba su ainihin wato labari game da wannan an gane wannan ko don haka suka nemi Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya ko ba ba laifi bane sun yi haka ai annabi ibrahim yayi wa in qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta ya ambatawa al'umma labarin annabi Ibrahim yayin da ya ce ya ubangiji nuna min yadda kake rayar da matattu Allah ya ce mishi awalan tu'min annabi Ibrahim baka imani bane qala bala yace ina yi imani walakin li yaquma inna qalbi amma nayi wannan dan duka zuciya ta ka kara samun nutsuwa aka ce to ka ɗebi tsuntsaye ka yayyanka su ka yi gunduwa gunduwa da su sannan ga duwatsu kewaye da kai ka cakuɗa naman sannan ka ɗebi kowane tsiri ka je ka zuba a can can ga kafa da fice da wuya a can can ga kundu da hanta da waye a can can ga kaza da kaza ka rarraba sannan ka koma inda kake ka kira waɗannan tsuntsayen ya ci na ka sa'aya za su maka a guje wa'alam anna allaha azizun hakim ka sani Allah mabuwayi ne mai hikima ne kaga ai ba yake bane ko annabi Ibrahim ya ce ne walakin ya kuma inna qalbi laka ba laifi bane idan ka yi tambaya akan abin da zai zama mai zai zama ƙara samun tabbas ne da nutsuwa akan abin da kake kai an an gane wannan ko jama'a sai Allah ta'ala yake cewa
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال عيسى بن مريم ألا سيشي وعيسى بن مريم اللهم ربنا يا ألا أبنجم مهل الشم أنزل علينا مائدة من السماء كتوكر منا دك بكي دك سماء تكون تكون لنا عيدا والذي زمنا ولإيدي لوكشي والذي زمنا لوكش ولإلم بشي لأولنا وآخرنا دنا فرقم دنا قرشم وارزقنا كما كأذر تامو وأنت خير الرازقين ألا كيني مطي الخير من أذر تامو قال الله sai Allah ya ce wa annabi Isa ya ba shi amsa inni munazziluha alaikum lallai ni mai saukar muku da kabakin ne daga sama faman yakfur ba'd minkum amma duk wanda ya kafirce cikin ku a bayan saukar da wannan kabakin na abinci fa inni u'azzibuhu azaban lallai tabbas ni zan yi masa azabar da la u'azzibuhu ahadan min al'alamin wacce ban taɓa yin wannan azabar wa wani daga cikin halittu irin ta ba an gane wannan kaga Allah sai ya kawo sharadi annabi Isa ya roki Allah yace ya Allah ka saukar mana da kabakin abinci daga sama takunu lana idan wanda wannan zai zama mana wani idi ma'ana in za a saukar din a saukar da shi a wata ranar da take a barcinawa kamar yadda musulunci da mene idi karaman sallah idi babban sallah yanzu kowanne shin guda biyun nan za mu tuna cewa ranan karamar sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara cin abinci kafin ya tafi idi ya kama hanya a kafa bayan ya je yayi sallah yayi kaza yayi kaza kaga akwai wani abin da muke iya tunawa da shi kullum za a je bayan gari kowa ya sa kayansa waɗanda suka kyau a je a yi wa Allah godiya a yi wa Allah sallah bayan an gama a yi ne a yi huɗuba liman ya mu al'umma huɗuba a yi ta wa juna ta ƙabbar Allah minna min gusaihar a'mal ana yi wa juna barka ana ziyarci ziyarcin juna ana raba wa juna abinci da kayan zaƙi da abinci to ka ce ka koyo lana idan wannan saukar da kabacin da za a yi don ya zama wani idi ne a gare mu ya zama wani lokaci na musamman wanda za mu dinga tunawa da wannan aya mai girma sai ya zama za a kiyaye wannan lokacin ba za a taɓa mantawa da shi ba a tsawon zamani ina fata an gane wannan sai Allah ta'ala ya cigaba da cewa ta kullina idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka dan ta zanto wata aya ce da gare ka warzuquna Allah kuma ka azurta mu wa anta khairur raziqina Allah kai ne fiyayyen masu azurtawa an gane wannan ko to annabi isa alaihi salam sai ya roki allah ya saukar da wannan kaɓaki saboda waɗannan maslahohin guda biyu na farko maslahar addini don wannan abin ya zama abin tunawa tsawon zamunna waɗanda za su gudana na biyu don maslaha ta duniya a ci a ƙoshi ya zanto arziki daga wurin wa daga wurin allah subhanahu wa ta'ala sai allah yake cewa inni munazziluha alaikum lalle ni mai saukarwa ne da shi akan ku a wata qira'ar munziluha alaikum ni mai saukarwa da shi ne gare ku faman yakfur ba'd minkum amma duk wanda ya kafirta daga baya a cikin ku bayan an saukar yace kai ƙarya ne wannan tsafi ne kai ƙarya ne ba mu imani ba kasan kafire ma na kafike eh sai su cewa annabi to inda kai in kana so mu imani to mu ga ka yi wani katon tsani ka saka dab dab dab dab ka haye sama ka shige sama ba maganin ka to kuma fa in ka haye sama ba za mu yi imani da ka hau saman ba sai ka sauko ne wani littafin za mu dinga karanta ina fata an gane wannan eh shi yasa Allah yake cewa law fatahna alaihim baban min as-sama' inda za mu buɗe musu wata ƙofa ma zuwa sama a yi wani matakala fa zallu fihi arjun fi tawa suna zuwa sama suna ganin abin da ke gani la qalu da cewa za su yi inna ma sukkirat absaruna ai kawai an an an an an ne an sihirce idan ne a sukkirat absaruna kawai an juyar da ganin ne kamar wanda ya sha giya ne aka dan makar da shi sai ga ai ga shi kamar yana hawa sama kamar dan kwaya ne ne zai tsallake shi ɗan ƙaramar kwata sai ga ya koma da baya ya nan da ƙafa ya nan da ƙafa ya taho ya yi wani tashi sama ko sai ga ya tashi ya faɗi ya yi gunguri sai ya ɓata jikin saboda mai nufa hankali ko kuwa eh ka ce to ai kawai an juyar da ganin mu ne muke ganin kan muna hawa sama amma ba san muke hawa ba bal nahnu qaumun masurun an mutane ne kawai zaka wasiri in ma sun hau din kaga ashe ba kowace aya bane idan an karanta musu za ta yi musu za ta yi musu amfani shi yasa Allah ta'ala yake rarrashin zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi dan gatan Allah ne Allah ya gaya mar kawai innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun lalle waɗannan waɗanda kalmar ubangijinka ta za a yi musu azaba ta tabbata a kansu ba za su taɓa yin imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin ko da kowace irin aya da ya kamata ta gamsar da su ta zo gare su hatta ya rauna azabar alim har sai sun ga azaba mai raɗaɗi sannan za su yi imani a lokacin da kuma imanin walam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma atau ba lamma ra'au ba'sana haka Allah ya gaya mana فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا التي عند صدع عذابا مو قالوا آمنا بالله كش من إيمان لله التي شاء إنا ولم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا أي إن دي عذاب ترجع تبو تسوى ناتو بناداني ناي إيماني بذي أنفانر دمتبا سنة الله التي قد خلت في عباده wanda ita ce sunnar Allah da ta riga ta shuɗe a cikin bayinsa da yawa wa khasira hunalika alkafirun a wannan lokacin kafiri sun yi hasara Allah ka tsare mu kaka sun yamu daga cikin masu hasara Allah ta'ala ke cewa in saukar muku da waɗannan ayoyi amma duk wanda ya kafirce wannan fa inni u'azzibuhu adaban lalle zan masa azaba mai yarɗaɗi azaba mai tsanani لا أعذبه أحدا من العالمين إلى العذاب الدبن تقيوا وني دقتين أينه واتو متانبا هذا أنا أشياء الله سبحانه وتعالى ينا تناتد هوارياوا شوى باوي في تنبيه باء إن كن تنبيه أن سوك ذاقي إيماني إن كن تنباقي إيماني فكم ما ما قال إن كان أجي كلا فارا أما إن دي أتفوكر to ba azaba ce bayan wannan suka ce a'a mun ji mun yadda a saukar mana sai ne malamin tafsiri sun yi tattaunawa mai yawa a nan cewa shin ayat ta sauka ko ba ta sauka ba mafi yawa daga cikin malamin tafsiri suka ce ayat ta sauka amma babu wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kwaya daya tabbatacce da riwaya ingantacciya da tabbatar da faruwar abin da abin da ya biyo baya amma Allah ya ce inni munazziluha alaikum tunda Allah ce zan saukar da ita suka ce tabbas ayan ta sauka amma me ya biyo baya ba mu sani ba sun yi imani ba su yi imani ba Allah bai gaya mana abin da ya biyo baya ba an musu azaba mun su kafirce ba musu azaba ba Allah bai gaya mana ba sai kai imani da wannan ka tsaya iyaka ina fata an gane za ka ce wannan aya ta sauka malamai guda biyu ne ko suka saba fahimta suka saba da wannan cewa ba a saukar da wannan ayar ba amma mafi yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa tabbas wannan labari wannan abin ya faru kuma an saukar da wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya saukar jama'a ina fata an gane wannan daga cikin fa'idodin wannan aya jama'a ashe imanin bawa yana karuwa yayin da ya ga wata aya ta ubangijinsa a idansa yayin da mutum ya ga wata ayar Allah sai ya ƙara ne samun imani da sakankancewa cewa tabbas Allah ne iko ne kuma ai muna ganin ayoyi iri iri ko haka Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq za mu nuna musu ayoyinmu fil afaqi a sasannin duniya wa fi anfusihim da kuma karan kawunansu hatta ya tabayyana lahu har sai ya bayyana gare cewa annahu alhaq cewa wannan alqur'ani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya turo gaskiya ne sha'awa lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid shin bai isa ga ubangijinka ba ya zamto ne ba da shaida ne ne shi da dukkanin komai ne ألا إنهم في مرية من لقاء من لقاء ربهم سيرسو sun kasance a cikin shakka game da haɗuwa da Ubangijinsu ina fata an gane wannan Allah ta'ala sai ƙara bayyana mana sannan bayan wannan annabi isa alaihi salam kun ga ashe shi kansa da yake da waɗancan mu'ujizozi da Allah ya bashi shi kansa yana da buƙatuwa zuwa gaba zuwa ga Allah dan a karan kansa bai ce kawai kai ka bashi sauko ba a Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama to in ka gane wannan duk wani wanda za ka kira ka roƙa kuma bayan Allah banza ne shirme ne bankaura ne sakarci ne ya nuna kai din nan wawa ne ya nuna kai din nan jahili ne ya nuna kai din nan daƙiƙi ne Allah ne ya faɗa wa man adallu mimman yad'u min dunillah wane ne ya kai ɓata ya kai wawanci da sakarci da jahilci kamar wanda yake kiran wani wanda ba Allah ba wajen neman biyan wata bukata man la yastajibu lahu ila yawm qiyamah wanda ba zai iya amsa masa ba har zuwa alqiyama fa hum an du'ahi ghafilun waɗanda ake kiran nasu ma ake cewa su biya bukatar ba su ma san ana kiran su ba an gani shi sa Allah ya faɗa mana a ranar alqiyama ma an an tashi ka dauka bai ka a ce za a ɗinka bar wata riga kasuwa ya sa mutane dubu saba'in aljihu dubu saba'in kafaji waye tela waye mai yadin waye waye mai kamfanin saƙawan duk dai ba a sani ba ko lokacin me zai faru oho ko kuwa mun san dai aljanna ba mai shiganta cewa sai manzon Allah ya fara shiga amma shi ana ganin misali duk annaba da manzanni ana tsaye shi ne daga kwasan mutane yana ha'intar Allah yana zuwa yana cikin sa aljanna babu shakka wannan ya zama kai daga ji wannan ka san shafa labari shuri ne ko ka san haƙiƙa ka ake yi manzo Allah ya riga mana bayani ko mun yi imani cewa ati babal janna zan je kofar gidan aljanna sai in kwankwasa fa astafish in nemi a buɗe zan su tambayi wane ne sai ce Muhammad ne sai shi mala'ika Ridwan ya ce bika umirna Allah naftaha li ahadin qablak kai aka yi mana umarnin kada mu buɗe wa kowa kafin kai amma ka ji wani ya ce ko ta ina zai shiga uhu ko mala'ikun ne za a mai su wawaye ba su san aljannan ba ko ba su kofa aljannan ba Allah ya kiyaye jama'a wannan ya nuna maka cewa a babin aqida kowannen mu mai tsananin bukata ne zuwa ga Allah dukkanin mu nan talakawa ne mabukata ne matsiyata ne zuwa gaba shi yasa daga cikin addu'ar da magabata suke yi in suna neman biyan bukata a wurin Allah sai sun yi Allah kirari ce Allahumma anta al-ghaniy wa nahnu al-fuqara ilayk ya Allah kai ne mawadaci dukkanin mu nan talakawa ne mafiyata ne zuwa gare ka ya Allah mabukata ne anta al-qawiy wa nahnu ad-du'afa ilayk Allah kai ne mai karfi dukkanin mu nan masu rauni ne zuwa gare ka أنت العزيز ألا كيني مبواي لكرف دباب أبن لك قادرة ونحن الأذلاء إليك دكا نمك أسكن تستوني أو جنك يا الله فيك نمجي المقاسة أو أن الله بني nan da nan malam kamar yanka wuka da izinin Allah Allah zai nema kan bata ka saboda ne ka nuna kai kasashe ne ba ka da wani karfi la haula laka wala quwwata illa billah jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dashi sannan abu na biyu jama'a wancan abu na uku wannan aya ta nuna mana cewa yayin da za ka yi addu'a ka yi ƙoƙari ya zama a addu'anka akwai maslahar abin da yake ne maslaha ce ta addini farko sannan sai maslaha ta ina ta rayuwa eh اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري كاجي ya Allah. ka inganta min addini na wanda shine kashin bayan al'amarina sannan wa aslih li akhirata allati fiha ma'adi Allah ka inganta min lahira ta wata gare ta hukuma ta take wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi kaje karshe kawo na duniya Allah ka inganta min rayuwar duniya ta wacce a cikin ta nake rayuwa yawa kaje sai a gabatar da maslaha mene الدين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كذا دم مصلحة تناهرة هنا كافن أكاو مصلحة إنا تدنيا لما أنا فتان غانا أنا كور وأزير كتي اللهم إني أسألك الهدى كذا shirya masalan ina ce lahira wattuqa tsoron Allah masalan ina ne lahira wal afaf sai kuma kamewa da wadatar zuci masalan ina ce duniya wal ghina wadata masalan ina ce duniya kenan ya zama addu'o'in da zaka dinga yi kana roƙon Allah ya zama kana gabatar da maslahar lahira akan maslaha ta ina maslahar duniya Allah ka sa mu cika da imani sai Allah ta ya ci gaba da cewa وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله
Allahu Akbar قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب
na kulki da ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد Allah ta'ala ya ci gaba da ba mu labarin cewa wa in qala Allah ka ambata wa al'umman ka labarin yayin da Allah ya ce ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam a anta qulta lin-nasi shin kai ka ce wa mutane ittakhibuni wa ummi ilahayn min dunillah ku riƙe ni ni da mahaifiyata a matsayin ababen bauta guda biyu ba Allah ba qala annabi Isa sai ya ce subhanaka sarki ya tabbatar maka ya Allah bai yiwuwa wannan gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bai dacewa gare ni ni in faɗi wani abin da yake ba na gaskiya wanda ka turo da shi ba in kuntu qultuhu in na kasance tabbas ni dinnan na faɗa فقد علمته ألا إكاتني تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ألا كاتن أبنك الشرين تنكى بما إني نيبا سن أبنك الشرين كبا إنك أنت علام الغيوب ألا كيني مثل أبنك قوي ما قلت له نيبا شيء قومي با إلا ما أمرتني به فاشي أبنك أمرتني بشيء شواني أن اعبدوا الله ربي وربكم كبوتا وألا أبنجدنا كما أبنجدكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم كما ناكفا شيء لبار شيدا أكن هكا يا يند نتي تاردسو أتشنسو يا يند نتي أتشنسو سنا إيا بار شيدا أكن شوا سن أمسا سن إيماني فلما توفيتني أما يا الله يا عند كتوتيني كنت أنت الرقيب عليه كيني ميلورة بشأن قدانر الدين وأنت على كل شيء شهيد الله كيني ميبال شيدا أكن ذكر الكومي نفت عن قال ولنا الله تعالى زي النبي عيسى ولن تسيء رانا القيامة دم wannan tafiyan dan ya zama hujja ne akan masu rika annabi isa a matsayin wa a matsayin allah mahaifiyarsa a matsayin allah ko a matsayin allah ɗayan uku ko a matsayin wani abu makamancin wannan saboda wannan ya zama hujja ne akan su kada allah ya zama ya zalunce su a nasu tunanin shi ta allah sai ma annabi isa alaihi salam wannan tambayar ku ji an yi rabbi abin da nake musu kawai ku bauta wa Allah ubangiji na ubangiji ai a bayan mun karanta laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam lalle waɗanda suka ce annabi Isa dan Maryamu Allah ne sun kafirta wa qala al-masih shi kuma annabi Isa cewa ya bani Isra'ila ya ku bani Isra'ila اعبدوا الله ربي وربكم كبوتا وألا أبنججنا أبنججنكو إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قد ألا يتبت الدولة أبدا نقم الشرشيني كبوتا وألا أبنججنا أبنججنكو وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم كمني ina ba da shaida a kansu matuƙar ina tare da su falamma tawaffaita ni yayin da ka ɗauki raina ya Allah kunta anta raqiba alaihim kai ne min sanin abin da ke tare da su a ɓoye da abin da suke aikatawa wa anta ala kulli shay'in shahid kuma Allah kai din nan mai ba da shaida ne masani ne mai gani ne don iliminka ya karaɗe dukkanin komai a duniyan nan kai ne mai hikima أتم الأمرانك الله تعالى إن تعذبهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم مم.
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها مم.
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا مم.
رضي الله عنهم ورضوا عنه مم.
ذلك الفوز العظيم لله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن
مم.
وهو على كل شيء قدير Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayanin cewa in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wannan magana annabi Isa ne yace ya ubangiji in kai musu azaba to ai bayin ka ne wa in taghfir lahum in kuma ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim to ai Allah kai ne mabuwayi kuma mai hikima a cikin dukkan al'amuranka qala Allah Allah sai ya ce, Hada yau yanfa'u sadiqin sidqu yau yini ne wanda masu gaskiya gaskiyarsu ke amfanar su a yau. An gane wannan? Gaskiya ne ne ke amfanar su a yau. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da wasu aljannatai waɗanda ƙoramu na gudana a ƙarƙashinsu خالدين فيها أبدا كما ذات دوم أتكنس هر أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ألا يا يبدلس سوما سن يبدل ألا ذلك الفوز العظيم ولن إتشينا أين واتو آه ربو وليك من جرما لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن لعل ملك سميدك السيد da abin da ke cikinsu yake gaba ɗaya shi ne mai hikima shi ne mai jijjiya al'amara shi ne nan mai hukunci na shari'a shi ne nan mai hikima da sakamako a ranar al'iyama wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan dukkanin komai babu wani abu wanda ke gagaran Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin al'amura da komai masu jayuwa ne zuwa ga abin da Allah ta'ala ya so kamar yadda ya tsara Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu lokacin ya kure akwai fa'idoji masu dimbin yawa waɗanda za mu zo da su idan Allah ta'ala ya kai mu gobe kafin mu shiga sabuwar sura suratul an'am wannan bayan kusan tsawon shekara uku kenan muna ainihin wasu fasaran wannan sura yau Allah ya sa mun kammala ta kitabuhu misk annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda ya haddace waɗannan surori guda uku ko guda hudu to wannan ya zama cikakken malami ji manzon Allah wanda ya haddace baqa ya haddace ali imran ya haddace nisa ya haddace sotil ma'ida wannan ya zama mai fa huwa hadrun manzon Allah ya ce wannan ya zama cikakken malami amsa kasuwori ne wanda suna ɗauke da hukunce-hukunce masu yawan gaske da al'amara waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukara waɗanda surori suna fata Allah ta'ala ya amfanar da mu a da muka saurara Allah madaukakin sarki mu roƙo ya sa mana albarka a abin da muka dan taɓa Allah muna roƙonka kada ta dinga akhirar duniya da lahira اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم وفقنا الصواب وجنبنا الأخطاء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم يا ربنا يا من خلقتنا ورزقتنا وأحسنت إلينا سددنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أنت أمام الخائفين وأنت رب العالمين أمتنا على الإيمان وعلى سنة سيد المرسلين غير حانفين ولا مبدلين متبعين غير مبتدعين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته wannan yana sauran mutuwa ba?